الحمد لله الذي أنزل القرآن فأعيت فصاحته البلغاء وأعجزت ألفاظه الفصحاء فدحض ببيان يأخذ لذوي الألباب شبها أرباب البراعة وألقى في مسارح أذهانهم من المعاني ما تعجز عنه العبارة وصلى الله وسلم على من ملك ناصية البلاغة وزمام الفصاحة وعلى آله وأصحابه ذوي الرصافة والحصافة ثم أما بعد godiya ta ƙara tabbata ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala wanda ya sace ƙaddara haɗuwarmu domin ci gaba da karatunmu na balawa a cikin littafinmu mai albarka littafin zubdatul balawa na babban malami Muhammadu bin Abdulaziz Allah ta'ala ya ƙara mai lafiya. a karatu wanda ya gabata da taimakon Ubangiji subhanahu wa ta'ala mun kwana a ƙarshen babe na farko wanda shine al-isnad wanda a ciki mun tattauna akan cewa zance yana zamantowa nau'i guda nawa ne nau'i guda uku da wanne da wanne da wanne akwai al-ibtida'i akwai al-talabi akwai al'inkari waɗannan su ne anwa na zance inibtida'iyyan falayu akadu a ƙwalabiyyan fahuwa fihi ya humadu ‘yanwara wa wajibun ya hasubil inkari kamar yadda bibiyatul ma'ani wal bayan wato ya yi bayani a kai sai kuma mun tattauna akan abin da ya shafi alfi'ilu idan mai zance ya ce maka ja'a muhammadun ko zahaba muhammadun da muhammadun zahibun da muhammadun ja'in akwai bambanci wajen ma'ana ko ba bambanci na'am na'am akwai bambanci alfilu ja'a lil huduthi wa zaman lokacin da aka zo da ja'a muhammad saboda ya tabbatar maka da cewa zawar muhammadu ta tabbata ya zo shi lokaci ya huce ja'a muhammadu wa zahaba muhammad amma alisu shi kuma li yuthbita laka sifa saboda ya tabbatar maka da sifa ta zawwa ko ta tafiya amma la ta dullu ala annahu jaa fi zamanin mada aw yaji'u fi zamanin hadir aw sayaji'u fi zamanin mustaqbal mun gane da kyau shine abin da muka doka a karatu wanda ya gabata sannan kuma kafin wannan karatu mun tattauna akan abin da ya shafi ilmul ma'ani yana tattaunawa ne akan abuwa guda nawa ilmul ma'ani wanda ɗaya ne daga cikin ulumul balagha balaga tana ɗauke da nau'i na ilimi guda uku akwai ilmul ma'ani akwai ilmul bayan akwai ilmul badi to ilmul ma'ani muka ce yana ɗauke da bababbuka guda nawa guda takwas yanzu mun ɗauki albabul awwal kenan yanzu sai mu dinga kula da kyau za mu tashi da kan albabul tsani albabul tsani az-zikru wal hadfu قال الناظم رحمه الله تعالى فلتذكر المجهول معلوم حذف ذا الأصل في الجزئين ورع ما أصف مقام تطويل وحب الذكر وعكسه تدركه بالفكر والنظم والسجع له اعتبار تقييد فضلة له أسرار فحذفه لعدم التعلق وذكر كي يفيد فاحذر وانتقي a babe na biyu daga cikin bababbuka guda takwas wanda ilmul ma'ani yake doke da shi shine baban da zai yi mana bayani akan azzikiru wal hadfu wato ambatan abu da kuma shafe shi akwai gurin da ake buƙatar ka ambaci abu ka fito da shi a fili ƙarara akwai kuma gurin da ba a buƙatar shi ya halatta ka shafe shi shafe shi la ya duru baya cutarwa to ilimin balaga yana kula da wannan bangaren saboda gurin da ba ambaci kai bayani ba kai bayani kayi hashu gurin da ake buƙatar ka yi bayani sai ka ƙi yin bayani a lokacin ka matse kafa sai ya zama to ba balaga cikin maganarka mun gane da kyau ya ce falta zukuril majhula ma'alumun hudif almajhul abin da ya zama to an jahilce shi abin da ba a san shi ba waɗanda za ka yi wa magana abin da ba su san shi ba to falta zukur ka ambace shi ma'alumun hudif abin da kuma su waɗanda za ka yi wa magana sun san da shi to sai a shafe shi ba buƙatar a kawo shi zal aslu fil juz'aini yace wannan shine asli cikin al-musnad da al-musnad ilayhi wannan shine al-aslu al-juz'aini wato yankin guda biyu al-musnad da al-musnad ilayhi lokacin da ya zamanto al-musnad ilayhi kana ma'luman inda al-mukhatab to fala tadhkuruhu waqt al-khitabi a lokacin da zaka yi maganar ba za ka ambace shi ba in ya zamanto sananne ne kamar yadda dan malik yake cewa wa hadfu ma yu'lamu jaizun kama taqulu zaidun ba'da man indakuma wa fi jawabi kayfa zaidun uldanif fa zaidun istughniya anhu iz urif wato lokacin da ya zamanto al-musnad da al-musnadu ilayhi idan aka ce zahaban muhammadu wanne ne al-musnad wanne ne al-musnadu ilayhi na'am نعم نعم نعم محمد المسند إليه to shikenan yanzu sai aka ce maka aina muhammadu ina muhammadu yake yanzu in kace zahaban muhammadu kaga ana almusnadu ilaihi sara ma'luman da aka ce ma ina muhammadu yanzu tambaya ake ina muhammadu yake yanzu iya abin da zaka ambata anan shine ne zahaba zahaba ya tafi ka ce zahaban muhammadun wani anan ka yi hashu saboda an san muhammadun an maka tambaya a kan shi yana ina ba za ka ce ba zahaban muhammadun mun gane da kyau tsanzu anan kaga almusnadu ilaihi tsara ma'aluman wa amma almusnad laisa ma'aluman tsanzu almajhul din abinda aka jahilta din sai ka ambace shi sai ka shafe almalu sai ka bar sai ka shafe almalu mun gane da kyau wajen almusnadu ilaihi nan shi aka shafe sai aka bar mi almusnad to kuma akwai gurin da za ka ga cewa almusnadu ilaihi shine wanda ake ambato a shafe almusnad misali man shariba hadal ma waye sha wannan ruwa waye shanye wannan ruwa din kaga yanzu anan ba za ka ce ba shariba muhammadu lidma'a mun gane saboda alma yanzu maf'ulun bihi ne shariba shine almusnad yanzu ba za ka ce ba shariba muhammadun ba za ka ce ba shariba hu muhammadun za ka ce muhammad saboda yanzu an san almusnad sha ɗin an sani saboda an zo an tarro kofi ba komai a ciki kuma a ruwa yanzu an san babu shi almusunar ɗin to wane ne ya shanye ruwa ɗin shi ne ba a sani ba sai ka ce muhammad mun gane da kyau man daraba zaidan waye doki zaidu yanzu a nan za ka ambaci almusnadu ilai wanda ya aikata aiki ba buƙatar sai ka ambaci almusnad saboda musnad ya zamanto menene ne ma'alumi ne wannan shine al'aslu wala tadhkuri al-majhula ma'lumun hudif al-majhul abinda yake rife ga waɗanda ake yi wa magana to sai ka ambace shi amma ma'lumun hudif abinda yake sananne a wajen su shi kuma sai a shafe shi wana balaga haka ne masu muka kaga yanzu yawanci irin larabcin mu ne da gobe haka ce maka musu muka zaka ce ismi ai ba bukatar ka ce ismi mai sunan ga kawai sai ka ce fulano wannan yana daga cikin abin da ake cewa alhashu irin akwai alihtirazu da da za a ga cewa larabawa suna kyamar su yi zancen da ba fa'ida a cikinsa saboda in ka ce ismi wannan ka bata kanka lokaci shi mai jin ka ka bata mai lokaci saboda ya san masu muka da ya ce maka ai ya baya bukatar ka ce ismi mun gane wannan gwaranci ne masu muka sai ka ce zaidu masu muka muhammadu masu muka ibrahim ba tare da ka sake tuttusa ismi fulanun ba mu gane da kyau tawa za mu ga cewa yanzu ko a takarra in za ka yi aka maka tambaya masu muka sai ka sa ismi sai ka yi nukuda biyu sai kuma ka sa zaidu mun gane a zaune to waɗansu lokutan ana yin hazif lilihtiraz saboda laraba bu san da wannan ba a can fil asali saboda laraba wanda su dai irin abin da zai kawo musu magana ya kawo musu kunya ba sa yin shi to bangaren lilihtiraz shine abin da cikin ambatan shi ba fa'ida mun gane da kyau to wannan shine al'aslu cikin waɗannan al'ajiza din guda biyu da al'ajizalin nan guda biyu da al-musnad da al-musnad ilayhi wanda yake sananne a wajen mukhadab to ba za ka ambace shi ba wanda ba shi ne sanannen ba wanda kake yi wa hiran bai fahimce shi ba shi za ka faɗa mai mun gane da kyau yanzu na ce mani'in dak wane ne a wajenka wane ne kuke tare da shi mamma'ak yanzu iya abin da za ka faɗa suna wanda kuke tare da shi ba buƙatar ka ce ma'i al'an muhammadu ta yanzu ma'i al'an ɗin ka ɓata mashi lokaci watakila segundu goma ne ya baka ko kuma segundu goma ne gare shi shi cikin mintin nashi ma ɗaya da ya saura segundu goma ne rage mishi ya ce maka man ma'ak domin wanka ce shi fulan a wuce guna sai ka ce ma'i al'an fulan to sai ga wajen faɗar ma'i al'an ɗin segundu goma ya ciki ya zama baka biya bukata ba muna gane da kyau to wara amma asif maqama taqwilin malam ya ce ka kiyaye war'a ma asifu laka wato ka kiyaye abin nan da zan siffanta maka shi na farko ka kiyaye makama ta ɗuwilin wato guri na tsawaitawa akwai makamul iqnab guri na yawaita zance na tsawaitawa idan ya zamanto kana hira da wanda kake so za ga cikin hira da shi wannan wanda kake so din ko ita wannan wanda kake so din za ga wannan makamu tadwili ne abinda ma ba hashu bane ko akwai sama da hashu sai ka shigo da shi mun gane da kyau wannan ba za a ce ba baka da balaga ana mun gane da kyau saboda ka gwanance ka nuna cewa kai ma lalle wannan abin da kake tare da shi kana son shi hirar da bata huce a yi ta cikin minti biyu ba amma ka jata ta kai minti arba'in mun gane da kyau mesajin da bai huce ba a kalmomi goma ka kare shi amma sai ka cika wannan safaha guda kuma ka shiga ta biyu ma ka ce wannan bihtisari daga ƙarshe ka ce bihtisari wanda inda a ce wani ne za ka aika risala nan sai ka yi mesaji ɗari tare da shi amma wannan ɗayar ba ta haɗu ba ban gane da kyau to makamu ta lokacin da mutum yake hira da wanda yake so to yanzu a wannan lokacin ba za ka kallaci ba bangaren balaga ka ce dole abin da yake sananne tsakankaninsu ba za a ambace shi ba a wannan makamul taɗuwili ne makamul iɓala ne guri ne na tsawaitawa saboda hira ce da wanda kake so wanda la turidu an tanqadi'a ba ka so ta yanki za mu ga alƙur'ani cike yake da balaga cike yake da fasaha lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala ya tambayi annabi Musa alaihi salatu wassalam wa ma tilka biyaminika ya Musa wani abu ne a bangaren ka na dama a hannun ka na dama kai Musa ga annabi Musa zai ce asaya sanda ta ce shikenan ai ta ce aka tambaye shi ko man ma'ak fulanu maza inda kaza shikenan to amma saboda annabi Musa alaihi salatu wassalamu ya tamatta'u yatamattau bitahadduthi ma'a rabbil alamin ma'a rabbil alamin yana jin dadi da hira tare da ubangiji sai zama to yayi ne ya yi qala ana hiya dai kenan kaga wannan ba a bukaci ya zo da ita ba hiya asaya atawakkau alaiha wa ahushu biha ala ghanami wa hiya fiya wa liya fiya ma'arib ukhra daga cewa ya ci aya guda cikin bada amsa alƙanƙani wannan maqamu tadwili kenan to mutum ya kiyaye da wannan lokacin da masoyi da masoyi suke hira tsakankaninsu to yanzu a nan balaga shi ne kaga iya abubuwan gwalagwalai na kalmomi da za su dinga fitowa mun gane da kyau idan ka tura mesaj ka sani masoyina in ya tashi maidowa shi ma sai ya ce masoyina in ta tashi maidowa ta ce maka masoyinta da sauransu ta haka kowace kalma kowane mesaj a ciki an saka hubbi an saka kaza an saka kaza tare da cewa kuma wannan ɗin ma'alum ne ko ta amma saboda makamun taɗubili ne wannan to sai ka kiyaye wannan ɓangaren lokacin da kake hira da wani babban masoyi ko wani bako naka wanda ya zo shi wanda kakon bibu ku yi hira ba so yin ana hira za ka cewa ya labarin wane sai ce maka wane wallahi kwana biyu sai ya sake ce maka wane in ka ce mishi ya labarin wane saboda hirar ta ɗan ɗauki lokaci amma da ka ce mishi ya labarin wani ya ce kwana biyu to lafiyan shi kalau a gani gaga abin zai tsaya da wuri amma wallahi wani kwana biyu ai abubuwa sun ɗan gyara da sauransu dai amma dai yanzu ana cikin harkoki alhamdulillah komai yana tafiya daidai kaga abin da ka tambaye shi ya ma kara maka akai wani na daga cikin balaga in aka yi maka tambaya ka kallaci wanda ya maka tambaya amsar da za ka ba shi wata amsa ta fi dacewa da shi tambayar tak-tak tambayar da ya maka ita za ka ba shi amsar ta ko kuma a'a za ka juya shi zuwa ga amsar da ba ita ya maka tambaya ba sun za mu ga ma'aiki ana mai haka amma kuma sai ba da wata amsa wanda ba ita haka mai tambaya ba aga hadithin abdullahi dan umar wanda ma'aiki alaihi salatu wassalamu annan rajulan sa'alan nabiya sallama ma yalbasul muhrim dangane da abin da mai haraba wanda yake doke da harama ta aikin haji ko ta umara ya doka me yake sakawa na tufafi manzala ba shi ya bashi amsa bai ta la yalbasul qamisa la yalbasul qumsa wala amaima wala sarawilat wala baranis sai ya juya daga bashi amsar kayan da mai haram yake wanda ya doki harama ta aikin haji ko ta umara yake sakawa sai ya bashi amsa akan kayan da baya sakawa saboda ya fi sauƙi sama da ya ba shi amsa akan kayan da yake sakawa mun gane da kyau wannan balaga kenan wa hubbar zikiri da kuma san ambatan abu al'insanu idan a habba shayan a kasara min zikiri idan mutum ya so abu da yawa to sai ga ya yawaita ambatan shi ya cika ambatan shi mun gane da kyau lokacin da majnunu laila na gani don murajin sunansa ko? bajinunu laila to laila ta sa yake yi wa bareyu tambaya bareyu na unguwarsu yake ce musu ya zabiyana laila minkum auminna laila minar zabiyana auminar bashari a yau kama gana wato yake cewa to wai tambayar da nake muku bareyu laila taku ce saboda kyawanta irin kyawanku ne am laila min albashari ko kuma a'a ita ma bil adama ce irin saboda cikin bil adama ba mu da mai kyau dinta wanda yayi mubalaga da yawa shi yasa aka ce mai majnunu laila kaga nan da yace laila min azabyan kaga aita da am min albashari amma sai yace am laila min albashari sai ya kara laila dan saboda sunanta yana burge shi wannan kuma za ka yi ta ganin haka cikin abin da ya shafi wato littattafai na malamai lokacin da za ka karanta madahu littafin da aka yi yaban annaba a cikinsa za ga wani lokacin kowane baiti sai an ka suna annaba a ciki wanda kuma an san shi ne ake yabo amma za ga cewa saboda wato hubbu zikir sai ga an yi ta yawaita ambatan shi kamar wanda za ku ga suna ɗaukar muhammadu kaza muhammadu kaza muhammadu kaza muhammadun sayyidul kaunaini wa thaqalaini wal fariqaini min urubin wa min ajami muhammadun kaza muhammadun kaza gashi nan in muna karanta alburra ko ishiriniya za mu yi ta ganin irin wannan makamu kenan hubbun zikir san ambata mai suna mun gane a uqabbilu zarjidara wa zarjidara wa ma hubbu diyari shaghafna qalbi walakin hubbu man sakana diyara mun gane da kyau kaga nan addiyar addiyar ya ta maimaituwa uqabbilu zarjidara wa zarjidar wa ma hubbu diyari shaghafna qalbi walakin hubbu man sakana diyara mana cewa lakin hubbu man sakanahu san wanda ya zauna cikin gidan shi kenan ba amma sai ce hubbu man sakana diyara wannan akwai shi da yawa a cikin a cikin larabci musamman bangaren adab da kuma in muka doka cikin alkur'ani za mu ta gani irin waɗannan abubuwan Allah subhanahu wata'ala ya yi ta maimaitawa akwai ayar da take ɗauke da irin wannan abin na tattasawa saboda hubbu zikir san ambatan abu a cikin alkur'ani akwai su na sha'afa game da su amma dai akwai su a cikin alkur'ani idan za mu ga akwai wuraren da kawai in kana karantawa za a ga cewa a sunaye kaza ya yi ta tuttusuwa a gurin kuma ba don kuma saboda hubbu zikir san ambatan abin mun gane da kyau wa aksu hutu da ha وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله gudaku yawa to gago nan wattaqullaha wa yu'allimukumullahu wallahu bikulli shay'in alim kaga dan guri dan kankane sunan Allah ya tutsa guda uku kaga da yace wattaqullaha wa yu'allimukum in ya tsaya nan wa yu'allimukum zai iya dokan cewa Allahu din kenan wa huwa bi kulli shay'in alim zai yin haka to amma saboda hubbu zikir sunan Allah ya fito a fili karra sai ce wattaqullaha daya kenan yazo ana a matsayin maf'ulun bi wa yu'allimukumullahu yazo a matsayin fa'ili wallahu bi kulli shay'in alim yazo a matsayin muftada kaga qur'ani kenan to irin waɗannan da yawa a cikin alqur'ani kana karantawa zaka yi ta gani a guri ɗaya ka samu abubuwa da yawa a haɗe iri ɗaya ga a wannan guri ya zo mafi'ulun bi ya zo fa'ili ya zo na ibul fa'ili ya zo mubtada da sauransu wannan hubbu zikir kenan wa aksuhu tudrikuhu bil fikri wato sun kuyan haka sannan kuma ka kiyaye sun kuyan haka shine an ce maqama tadwilin ko to maqama adami tadwilin matsayi na rashin tsawaitawa yanzu mutumin da yake cikin wani yanayi yanzu na mu yi magana akan magamu tabbil irin masoyinka an mai rashi in ka je hirar da za ku ɗoka da shi ku yi mai tsawo da shi a da wanda za ku yi awa ɗaya kuna hirar da shi amma yanzu da ke kasa yana cikin damuwa in ka je kai mai za ka mai madaidaiciya za ka mai ba za ka tsawaita mai ba saboda kasa yana cikin jimami ya haƙurin mu kuma to Allah ji kansu Allah ya gafarta musu ba zancen ka ka cika surutu a shewa na lokaci ya kya haka ne ita rayuwa to yanzu ka ga dai haka dama Allah ya ce kullu nafsin zai ga turbot tana gani kawar zuciya da Allah da iya haƙuri saboda na ba makamun tadwidi bane yanzu can ana magana akan makamun tadwidi sai ya zama to guri ne na za ku yi hira da masoyin gago da ya zama na shi kuma maki ne tuma da katsa ne shi ya zo gurin ka suka dai ya akwai kaza babu wallahi babu kinka ya kashe tsalolaka kaga wannan wato aka suhu ne can makamu tatsuil ne nan kuma ba makamu tatsuil ba ne wani za ka ga in yake na ya gabo wallahi hirar da yake maka a waya bai huce mai maka minti biyu ko minti uku amma za ka ganka ce wallahi wani iya kira ni ya dame amma wani za ku shafe minti hamsin kuna hiyar da shi amma shi so ma kace ka yi kira shi hal'adda aka ki shi mai minti hamsin baka ce ya dame ka ba amma ga mai minti biyu ka ce ya takura wa rayuwarka saboda shi wannan laisa ka zaka ba ka bar wancan yake ba ta wanda shi ba sai a kula da kyau wani lokacin in makamul iqna abu ne to in mutum ya dan wuce gona da iri ya zurfafa sosai ɗaga mai kafa to makamu adamil ibnab ko adamil tadwil shi ma dai mutum zai gane shi shine ce tudrikuhu bil fikri zaka riski hakan da tunani wato akwai maqamul idaya maqamul tadwil akwai kuma maqamu adamil tadwil akwai kuma hubbu zikiri akwai kuma adamu hubbu zikiri akwai irin wanda za ga cewa baka ma so a yi zancen shi ana buɗe ya zancen shi kai tsaye za ka yi dubara kai mai ka rufe fajikin a shiga wata hira ya riwa ne lamarinka da wani ka ce a to yanzu ni motar nan taka da kace za ka siyo an samu ta ko ba samu ta kai alkatuna mini wallahi shi ke nan amince hirar ta shi mun gane da kyau saboda ba hubbun zikiri ba ne ba wanda kaje so a ambace shi ba ne akwai fajikin da idan aka buɗe maka ita ko inda kana da niyyar za ka yi awa ɗaya a guri to ko minci goma ba za ka yi ba za ka tashi ka shirya saboda shirar ba ta ka bace akwai kuma wanda inda kana da niyyar za ka yi awa ɗaya to sai ka yi sama da awa uku saboda an so sama inda yake maka kai kai kai ce an zo gudu to wannan duka tudriku bil fikri wannan bangaren abin da ya shafi alhadfu da azzikir abin da ake kula da su kenan wani lokacin ana yin alhazfu lissaun walil inkar da kuma walil ikhtibar da kuma alihtiraz da kuma albast wannan duka guda biyar din suna zawa gane da kyau ana alhazfu lil inkari walil sauni walil ikhtibar irin misali a wajen jarrabawa za ga an maka shafewa a ce misali a ce allafa kitaba waɗa'i malikin ya baka tantantantantantan ka saka sunan wanda ya wallafa ta wanda ya rubuta ta kaga an shafe suna ana wannan lilikhtibar saboda a jaraba a gani ka sani ko baka sani ba misali a kataba الرسالة صالي كتب سيامك تن تن تن تن تن تن الرسالة شكرا سيكا تكينا وذاك سكا ابن أبي زيد من قال إذا جوانا للاختبار كنا akwai kuma al-ihtiraz ana shafiya da al-ihtiraz shine kabon gurin da ya zamanto irin da muka ce ismi fulanun din nan ba sai ka ce ismi ba masmuka to lil-ihtiraz ba sai ka saka ba ismi fulanun kawai sai ka saka fulani mun gane wannan da kuma waƙe lokacin da malami yake rubutu idan waƙe ne ko akwai lokacin da za a ga cewa wannan baiti guda ɗaya ya kunshi abubuwa da yawa wanda inda a ce a natsar ne akwai abubuwan da shi nazam ɗin ya cinye bai zo da su ba mun gane da kyau wannan a nazam za mu yi ta gani da yawa za a ga baiti ɗaya malam ya kawo shi a kulle da kyau inda a nasar za ka karanta shi sai ga tarifin ya sha bambam da annazin din gane ana shafe waɗansu abubuwa ko da a karatun wanda ya gabata za mu ga cewa nan lokacin da ya ce mudari'un mukarrarun iniqtaran da ya tsaya da an shafe wani abu ana iniqtarana bi alamatin iniqtarana bi qarinatin tubayyinu dalika mun gane da kyau yawwa annazin misali a ɗan malik lokacin da yake tarifi akan abin da ya shafi wato alkalam kalamuna lafzun mufidun kastaqim gane da kyau wasmun wa fi'lun thumma harfun alkalim kaga a wannan baitin guda ɗaya da ya kawo maka shi lafzun mufid alkalamu inda nuhat wa al-lafz al-mufid ya tsaya ana amma kaga inda a ce a nasar za a kallace shi ko da a cikin littafin ajurumiya za mu ga cewa alkalam tarifin da ya masa sai ya ce mai huwal almurakkabu almufidu bilwad'i kaga shi kuma ya ce lafzun mufidu kaga ashe da ya ce maka lafzun dole sai ka kawo mai almurakkab da ya ce maka almufidu kuma ya zama to bilwad'i amma sai ya ce maka kalamuna lafzun mufidun kastaqim sai kawo maka misali istaqim kaga istaqim ya kumshi waɗancan abubuwan duka wasmun wa fi'ilun thumma harfun al-kalim wannan kuma zai maka magana akan anwa'ul kalam ajza'ul kalam bai ce maka ajza'ul kalami ba amma sai ya ce wasmun wa fi'ilun thumma harfun al-kalim saboda kallansa duk wanda zai karanta littafin sa alfiya ko to shi kuma ya zo shi ba a mishi bayanin wannan abu sai a shafe mai su mun gane da kyau mutumin da ya karanta ajurumiya ya karanta mulhatul irab ya karanta annahul wadih ya karanta risalatul nahawiyya ya karanta qadarun nada ya zo yana karanta alfiya ai halin zu ba za ka ce mai ba za ka doke shi ba irin jariri wanda yake karanta mulhatul irab ko wanda yake karanta ajurumiya kaga za ka mai hukunci na cewa wannan ya kusa isa matakin da ya dace ga ɗalibin ilimi mai karatun addini ya kai saboda bangaren alfiya ta ibnu malik kamar yadda malamai suke faɗa shine mataki na duk wani ɗalibi na ilimi ba mai takhassusi a bangaren nahawu ba wanda ya kamata a ce ya kai wannan mataki din ya murje na kasan wannan gabaki ɗaya ya dame su ya shafi ya shanye su kuma ya gama da alfiya ta ibnu malik yanzu alhamdulillah in yana so zai yi takhassusi a bangaren nahawu daga nan kuma sai ya hau irin su al-mufassal irin su jam'ul jawabi irin su hamul hawami da sauransu sai ya karanta in ba takhassusin shi bane kuma sai ya rike takhassusin shi mun gane da kyau to kaga wajen annazum zaka yi ta ganin wajen abin da ya shafi alhazf ayi ta shafi abubuwa sannan kuma cikin annazum za ga ayi ta kawo alhashu saboda wani lokacin baiti in bai cika ba kuma ta'arifi ya cika to dole a kawo wani abu a shigar da shi kuma shi ma a karatunmu na baya wajen baiti na farko cikin ilmul ma'ani ya kawo shi yace ilmun bihi li muqtadal hali yura lafzun mutabikan yace wa fihi dhikra kaga nan wa fihi dhikra ba magamin tarifin bane saboda ya cika baitin ya zama to yace wa fihi dhikra alhamdulillah ya adikum Allah wa yaslu balakum wasaj'u lahu utibaru sannan kuma as-saj'u as-saj'u shine tawafuqu al-fasilataini aw akthar fil harf al-akhir wato kalma guda biyu ko sama da kalma guda biyu su yi daidai wajen harafi na ƙarshe a bangaren alqur'ani ya alqur'ani ne kaga wannan ana ce da shi wato ru'usul ayi al-fawasil ru'usul ayi ake ce musu irin abin da ya shafi damu wata surar in ka ɗauki ɗaha ma'azin da alaikar ƙurana da mai take ƙariya litan shaƙa liman ya sha wasu wata ula istawa da sauransu ko to wajen wannan asaju da hu baru wato ana lura da asaju da tsari na zance inda mutum ya ɗako shi yanzu kaga yin a ƙur'ani ka ɗauki wadduha wallaili idza saja ma wadda aka rabbuka wa ma qala kaga ma wadda aka rabbuka wa ma qalaka kamata ce amma sai ce wa ma qala wannan saboda wato abin da ya shafi fawasilul ayi kenan ga da kyau shi a qur'ani ba a ce mai asaju saboda asali asaju wato irin hira ce ta bokaye shi yasa ba a siffanta alqur'ani da asaju inna ma lokacin da Hamil ibn Nabiga al-Hudhali bayan ma'aiki alayhi salatu wassalam ya gama hukunci akan wata mata ta kabilar Hamil ibn Nabiga al-Hudhali ta kashe wata mata tana da ciki sai manzo Allah ya ce to za a bada diya cikakkiya ta ita wannan matar da aka kashe kuma ɗanta wanda yake na cikin nan za a bada bawa namiji ko baiwa ta mata sai hamid ibn nabir al-hudri ya ce ya rasula kaifa astahillu kaifa aghrimu malla malla nadaqa wala shariba wala istahalla sarikhan fa mithlu dhalika yuqal dala ce inna ma hada min ikhwani al-kuhan min ajli saj'ihi alladhi saj'a kamar da yake cikin sahih muslim hadith abu huraira to kaga as-saj'u shi ma lahu utibaru ana lura da shi wani lokacin idan ka ɗako hira za ga cikin saj'u lokacin da muka ɗako hadisin ummu zar'in hadisin aisha wanda yana cikin bukhari da musulun za mu ga kowace mace cikin zancenta wato akwai balaga zauji lahamu jamalin ghas ala ra'asi jabalin wa'ar la sahlun fayuntaqa wala saminun fayuntaqal wannan ta farko kenan athaniya zaujil ashannaq in antiq utallaq wa in asqut uallaq الثالثة زوجي لا أبث خبره إني أخاف أن لا أذره إن أذكره أذكر عجره ومجره أما قلت شو قوة أنت تاشي ذات ديقى حرف النقل شيارات دكا أتكن ذات نات زوجي إن أكل لف وإن شرب اشتف وإن يضجع الكف ولا يولج الكف ليعلم البث وإن يضجع التف ولا يولج الكف ليعلم البث haka ta gani irin waɗannan abubuwa to asaju akwai lokacin da ake yin hashu a cikinsa akwai kuma lokacin da ake shashewa gane ku man babat sariratuhu hasunat wani abu da ya kamar yadda mai mukama ya faɗa wanda a halayensa suka yi kyawo hasunat masarratu ko wani abu makamancinsa to za mu ka cewa ciki akwai wato shafewa waɗansu abubuwa taƙayyidu fadlatin lahu asraru wato dabaibayewa rara wanda ita ba almusnad ba almusnad ilai ba ce dabaibayewa rara lahu asraru wato tana da kwai sirrurruka masu girma masu yawa mun gane da kyau wato taƙayyidu fadla fadla ana yana nufin almafa'ili din nan da su tamizi da sauransu yanzu misali za ka ce maka safara ibrahim ibrahim ya yi bulagurgu magana da kyau sai aka kyale ka hakan yanzu sai ka ringa sawa a rai allah ko ya tafi jado gintin da daya mun hira zai tafi jado mala allah tun da ya ce mahallo dan uwansa ya biya musu umara watakila umara ce ya tafi ko kuma da ya ce mun zai tafi kwatano akwai motar wani abokinsu zai dauku kaga da aka ce maka safara yanzu an barka cikin duhu amma da aka ce maka safara ibrahimu ila jado yanzu gaga lahu asraru kaga yanzu wannan dabaibaye maka da aka yi zuwa jado ba za ka sa a ranka ba ya tafi umara ba za ka sa a kanka ba ya tafi kotono mun gane da kyau yanzu da aka ce maka qara'a zaidu zaidu ya karanta qara'a zaidu zaidu yayi karatu kaga yanzu ya ka kyale ka ana zaka yi ta takhminat za ka saka wannan a ranka ka saka wannan to watakila wazaidu littafin da yake magana ne ya karance shi watakila hallo kuma dai wani karatun ne dai ba a sani ba Allahu alam ikana da aka ce maka qara'a zaidun alqur'ana zaidu ya karanta qur'ani yanzu ba zancen ka ce ajrumiya ba zancen ka yi magana akan balaga ba zancen ka yi magana akan fiqh tunda dai qur'ani ne shikenan abin a fili karare yake to wajen tadayyudu fadda dabaibayewa rara a zo da mafi'ulun bihi ko al-mafi'ulul mutlaq ko al-mafi'ulul li ajlihi ko sauku ko a zo da tamyizi ko a zo da wato jari da majruri wannan yana da kai sirri mai girma saboda a ciki za a kyale ka ba tare da ka sha wahala ba shine ce fa hadfuhu li adami ta'alluqi wato shafewa fadla din shine waɗannan al-mafa'il da tamyizi da sauransu za a yi shafe shi ne li adami ta'alluqi saboda rashin rataye shi da wannan zancen na misali wanda ba buƙatar a ce sai ka ambaci wannan ta'allu saboda sai ka ambaci wannan al-maf'ul din to sai ka shafe shi ba sai ka fade shi ba shariba zaidun lokacin da kace shariba zaidun yanzu iya abin da ake tunani shine me ya sha ruwa amma kai kuma kana so kace ya sha kunu yanzu kaga da kace shariba zaidun ka jale ba za a gane abin da kake nufi ba wani zai ce to watakila ruwa ne ya kwankwada fa shi yasa aka ga cikin shi yayi rundul shi kenan aka ce ruwa kuma takanas ne shan ruwa yanzu ala ce a ce kwaf sha bakwai ya sha shariba zaidun saba'ata ashara koban kuban zaidu ya sha kwaf goma sha bakwai yanzu aka kawo maka tamizi aka ce madidan kunu ya sha kwab goma sha bakwai ka ce a alhamdulillah wata jira kunun madara ne ake ka san lokacin aka yi kunun madara mutum zai ta ɗauka yana ta kwankwada yana ma mantawa da adadin abin da yake sha da eh zaman ruwa ne kaga ya sha kwab ɗaya biyu uku ai ya kamata ya ce alhamdulillah amma da ce ga zaƙi ga madara ga sauransu abinda an kuma biyu kunu na hulawa wanda ake a gurin sabga wani za a ga saboda shi ba taba mai a gidan shi ba in ya fara shan shi sai ka ce dalawa na bari kala ayi kunya yawa mun gane da kyau to kaga wannan yana da kai ta'alluki da kace shariba zaidun to sai kai bayani akan abin da ya sha din malam zaidu me ya sha muzakira ce ya sha koko menene kaga yanzu a jami'a za a ce baka shirib ana nufin mai haddace da in a ganka kullum da muzakira a hannu ta yi dakonkon ya shirib billahi alayka khafif to gare za ka ce baka shirib in ba a jami'a ba inda a irin nan ne aka ce baka shirib ba wanda zai yi tunanin cewa muzakira ce kake sha eh wani abu kake sha wazikiru kai yufi da fahazar wantaki ya ce wazikiru da kuma ambatan wannan fagla ɗin waɗannan almafa'il ɗin kai yufi da wato saboda ya fa'idantar da mai saurare ɗin to babu laifi ya ambace shi fahazar wato ka guji hashu a cikin zancenka ka guji shigowa da zancen da ba fa'ida a cikinsa wantaƙi sannan kuma ka zaɓi kalmomin da za ka yi amfani da su ba kowace kalma ba za ka yi ta ciro ta kawai ka yi ta amfani da ita ka dinga ɗokan masu kyau wanda duk rubutunka in kai za a ce kalmomin masu kyau ne kuma sun dace da gurin kar ya zamanto wajen zancenka ba fasaha ba balaga a ciki kun gane da kyau to wannan shine karshen wannan babi na biyu insha Allah ta'ala a karatu na gaba za mu tashi da kan babi na uku la'alla har na hudu ma za mu karanta saboda baiti biyu ne a ciki abinda muka yi daidai Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu lada akai abinda muka yi kuskure ko tuntuban harshe Allah ta'ala ya gafarta mana subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik